cikinsa بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجهنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد inda za mu tashi shine su'aluna thumma azabul qabri na'imuhu wajib ka ba'sil hashari wa qul yu'adul jismu bi tahqiqi an adamin wa qila an tafriqi ma hadaina lakin zal khilafu hussa bil anbiya wa man alaihim nussa yana za mu tsaya abinda yasa a wancan karatun da aka yi akwai wanda ya tambaya kan meye bambanci tsakanin ruhu da nafsu suna ce abubuwa ne da suke wato a haɗe a harɗe wani ce zan yi bayani sai sa dole wannan ɗin da ke son yi magana a kai ƙur'ani yakan yi maganar kalbu yana maganar nafsu yana maganar ruhu yana maganar sadur kowanne yana da ma'anarsa la'akali dama sun ce shi kan ruhi ne da hankali da ruhi kabate suke mata fuskan mai ta hanyar an hana ka kutsawa ciki abu ne da ya zarce tunanin dan adam sai dai kai hakuri gwargwadon abin da isa mu to wannan su ne abin da za mu yi magana a kai wanda malamai duwatsu na ilimi suke magana cewa abin ya gigita masu ilimi ta gigita masu ilimi hujjatar islami da gazali rahimahullah haka yake faɗa cewa wannan matsala ta hankali ta gigita masu ilimi a nan shi ne inda shekaru daktarun wadda al'albari ke cewa wa ƙasar da ƙal'imamu da gazali fa innal ƙuƙula ta haru wacce da hishu an idirakin ruhi alal ma'anar sai haka yace wale za ka surar iftilafu lajar ulama في تفسير لفظ الروح وبيان معانيه حتى قال الإمام الشوكاني في فتح الكدير إنها بلغت إلى ثمان عشرة مئة قول magana da ake ake wani irin larabci 1800 wato 1000 wato 1018 kaga 1800 wasu ala 1800 akai akai a kan ruhi ibn qayyimul jauziya shi ma ya zo da nasa sai da ya kutsa cikin ma'ana guda 99 duk da ya gama sai ce kwaya ɗaya ne daidai su suka ce abin da gazali ya tafi a kai shi ne kaɗai daidai amin ta saka da alheri to wannan shi ne a abin nan ɗin wa'annan tun kaga ya nuna cewa akwai matsaloli a cikinsu kenan to saboda haka ina ga abinda zan fara yin magana a kai ɗin ina ga yin magana a kan ƙalubu ƙalubu su malamai suka ce kamar da shi hujjatul islami da gazali ya faɗa ya ce ita kalbu tana da harshen ɗan adam tana da ma'ana biyu al-ma'ana al-awwalu shine al-qalbu al-adli al-mawjud fi al-qafas as-sadri ala al-janib al-aysar minhu maka ce kalbu ana nufin gaba ko tsoka wacce take cikin kejin kirji a kuma bangaren hagu wanda kuma aikinsa kawai harba jini shi kenan aikinsa kuma girmansa bai bi girman yalo ba haka zuwa dodo take ya ce wannan ita ce zuciya ta fili amma wal ma'anar sani wal kalbul ma'anawi ita ce zuciya ta ma'ana almuta'alliqu bil awaifi wacce a cikinta aifa take bil hubi wal kurhi bil maili wan nufuri wal idraki wal fahmi ita ake soyayya ake iyayya ake karkata ake fandarewa ake kuma riskar abu ake fahimtar sa yace to ne ita ce zuciya a ma'ana ta biyu sai shi hujjatul islamil gazali rahimahullah sai ya ce ita zuciya a nahiya ta tashirihi shine ilmin anatomy da sanin gabon jikin ɗan adam wata irin halitta ce a gabar jikin ɗan adam babu irinta a tsoka ta fi kowace aikinta raba jini da dai abin da ya faɗa amma shi ya yadda cewa nan ba mahallin likitoci ne su a wajenunsa na malamai da suke magana akan da ya shafi Allah da imani da aƙida to ba itan suke ɗauka ba alma'anar sani sai ce huwa da ifatun rabbaniyatin ruhaniya da habi hazar kalbi da jismani ta allukun ita wani sirri ne na ubangiji rauhani mai haske tana da dangantaka da ita zuciya ta jiki wadda ake gani a jikinta Allah ya saka waccan shi sa ya ce wa cirkar ladifa hi haƙiƙatul insa wannan sirrin da ubangiji ya sa a ciki shine haƙiƙanin mutum wala mudrik shine mai riskar abu al'alimu al'arif min al-insan mai sani mai fahimta a jikin dan adam wa huwa al-muhadab wal mu'aqab wal mu'atab wal mudalab shine wanda Allah yake magana in yace kaza da wannan yake mu'aqab ita ce wadda za a yi hukuma mu'atab ita ce wadda ake zargi mudalab ita ake nema da yi bari wala ha alaqatu ma alqalbi da jismani tana da gantaka da zuciya ta ganga jiki wa qad tahayyarat uqulu akasar alkhalqi fi idraki wajhi alaqatihi amma hankalin mafi yawan halittar Allah bayan Allah masu ilimi sun rude wajen fahimtar hakikanin dangantaka take tsakanin waccan da wannan sai ce fa inna ta'alluquhu bihi huwa ta'alluqu al-arad bil ajsad yanda a arad wato bujire-bujire suke dangantaka da jiki haka su ma suke yanzu nan sai ka ji fushi yanzu sai ka ji farin ciki to yana za ka iya gane yadda ake jikinka ya ansa sai ka ji kishirwa sai kuma ka ji koshi sai ka ji yunwa sai ka ji koshi a arat kenan sai bacci izo kuma sai kamar ka ina tarmaje yanda wannan alaka take dan adam baya iya ganewa in ka kwanta kai bacci a ina hankalinka yake ina idrakin ka yake in ka farka wuce kake jin ya dawo to wacce wannan shi ne ita ce zuciya ta bi ita ce annabi sallallahu da ya tashi sai ya ce inna fil jasadi mudgata idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb a jikin dan adam akwai wata zuciya idan ta gyaru jiki ya gyaru in ta baci jiki ya baci sai ce wahiyar kalbu ita ce zuciya nan ma shi malamin yake faɗa cewa girmanta ita wannan ta jikin daidai da dunkulan hannu take tana harbawa a cikin minti daya so 60 zuwa so 80 sannan a kowane awa minti daya tana raba jini lita huda jikin dan adam amma lokacin gudu ko na aiki mai karfi to tana raba daidai da wato lita 20 na jini a cikin awa daya a cikin minti daya sannan wannan wannan gaba ko tsoka aljabbar alfazza tan kabil wa tan basid fil yawm alwahid mi'ata alf marra a rana ɗaya ta buɗe ta rufe ta buɗe ta rufe tana yi so dubu ɗari wa fil ami arba'in miliyon marra a shekara ɗaya tana harba wasu miliyan arba'in wa tuwazzi'u dama ala jismi fi dawratin ghayr mutanahiya tana raba jini a jikin dan a cikin juya da ba ta kakkautawa har sai ran da mutum ya mutu yace inna hadhihi al-mudghata al-ajiba al-fazza tadfa'u ad-dama ila ad-dimaghi bi samani samani wannan halitta wacce take tunkan tana tura jini zuwa kwakwalwa a cikin sakan takwas wacce da fa'u ad-dama ila al-aqdami fi samaniyata ashar saniya a cikin sakan goma sha takwas وإذا توقف دم عن الدماغ لمدة دقيقتين فإن الدماغ يموت وبموت الدماغ يموت الإنسان idan ta jini ya sa zuwa kwakwalwa wato saka wato minti biyu to kwakwalwa za ta mutu idan ta mutu kuma to ya mutu insani bi mauti mutum sai ya mutu to annabi alayhi salamu wannan gabar da ya faɗa in ta gyari jiki ya gyari ita ce wannan tafili ga yanda take zai ta samu tsuwa shikenan dan adam ya kassara to amma annabi alayhi salamu maganar sa ba ita ce sakon ba shi wannan tabiyin annabi alayhi salamu ita ce sakon sa dan ita ce mahallin ita ce wadda ba a gani din wacce take dangance da wannan ko da za ka yanka wannan ka yanyana ta ba za ka ga waccan ba ita ce in ta wanku ta gyaru to dan adam ya zama ya ci gaba ya zo mutumin kirki in ta ɓaci to mutum ya ɓaci ba shi da daɗin zama ba shi daɗin mu'amala a ƙasa da Allah kuma sai ta ɓaci duk abin da zai ba inda za shi amma in ta yi haske ta wankutas sai ta zama kamar yadda fologi ike in sabo ne bai ja mai ba da ka saka shi a jikin na'ura kana harba ta za ta tashi kamar yanzu maganan nan da muke da hasken nan da muke gani ai janareto ne ana sa wannan ana sa shi fulogin ime ne ana harbawa aka kunna zai kama yana kama kuma duk gurin zai dume da haske gaba daya sannan kuma wannan loudspeaker take yin magana to haka in zuciyar mai kyau ce in ka ce Allahu har a ƙarshe za ta tuni daga ko'ina sai a ji ta sai ta tafi ta dinga yi kenan wata ba za ta tsaya ba a tashi da yawa da ka karanta qur'ani shi ke sai ne ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u sai da tsarkin wannan zuciyar sannan wannan abin zai ce amma in tana da tsatsayen da wannan ba zai iya tashi ba abinda mutum zai yi wuce wannan ita ce ita ce kalbu kenan sai sadur saduru muna kiransa kirji dama shi ma gazali ya ce filkafisar sadari a cikin keji na kirji wanda zuciya take to wannan sadarin da ake nufi shi ma haka sai suka ce shi a sadar fil qur'ani was sunna lahu ma'ana yana da ma'ana bi shi ma al awwal hadha al qafsu sadri al madi allazi tujadu fihi ra'atani wal qalbi shine wannan kejin na fili wanda ake samu ko ake samun huhu da kuma zuciya a cikinsa shi ma ƙur'ani baya magana a kansa والثاني هو الصدر المعنوي الذي يتلقى النور والإيمان فينشره أو ينغمس في ظلمة الكفر فيضيق وينحرج in aka ce sadar ana nufin wato na ma'ana wanda yake karbar haske daga ubangiji ya karbi imani kuma ya budu ya karbi musulunci ko kuma ya gamis ya cauye ya motsi ya kuma nitse a cikin zuhun kafirci sai kuma ya kunci sai ya kuntata to shi yake nufi sai ce ubangiji yana cewa walakin man shara bil kufri sadar fa alaihi ghadabun min Allah to kaga ba kirjin na fili da kasusuwan ba kirjin na ma'ana ake nufi na ubangiji wanda da shi ake karba haske ko rashin sa idan ya bude da kafirci to fushin Allah zai tabbata gare shi sai ce kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika haraj littafi na ka saukan maka kada kirjinka ya sami haraj wato wata damuwa ko dan ya karba ko na abu babu fata allaka tarikun fa adil ma yuha ilayka wada'ikun sadruk wada'ikun bihi sadruk kaga shi ma sadrin anan ana nufin ba ga wannan filin da ake iya gani kasusuwa da ake kira kacewa a na ma'anar ake nufi sirrin da yake karba haske daga ubangiji ita nan Musa alaihi salam aka ce rabbi shrah li sadri sadran da zai karba aikin da ake so ya karbi yalwaye hakuri ya jimiri wannan ake nufi sannan annabi alaihi salam shi ma Allah ya ce alamun la shrah laka sadrak shi ma ba kirjin na fili ake nufi wancan na ma'anar ake nufi أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه نما جرجن نما أنا أكي نفي واندا دشي أن أديك كربا حشكي سنة الله يشيك أرجاء أركم موئزة من ربكم وشفاء لما في الصدور موئزة من ربكم وشفاء لما في الصدور شين القرآن وأجيلك أبنجي دكما وركا لتتتكن كذا كرا amma ba ciwon kirji da mutum zai kasa numfashi ko ya dinga ciwo yana murkusu ya kasa bacci ba a shifa'ul lima fi suduri cututtukan imani cututtukan kafirci da munafunci da shakku da tantama su ake nufi wal huwa ayatun bayyinatin fi suduril ladzina utul ilma kaga shi ma fi suduril ladzina utul ilma fi qur'ani ayoyi ne a fila cikin zakata wanda aka ba ilimi ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يدله يجعل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يجينا كما يندم تنينا ينسما يجينا فاشين ينا أوكيوا wanda Allah ya nufin fadda shi haka yake sai zuci ta makara ba zai iya karba ba wanda fa aka nufe shi sai a buɗe kirjin shikenan sai ya karba sannan Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa nan ma kirjin da Qur'ani yake nufi na ma'ana ba na fili ba sannan ya shafata yan aljanna yace wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala suririn mutakabilin sannan tsoron da kafirai suke ji da munafukai na muminai sai Allah ce la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min allahi sun fi jin tsoronku zuciyarsa ta fi tsoro kirjinsa ya fi jin tsoronku fiye da Allah to wannan shi ma shi ne abinda malamai suke magana suka ce kullum ma wa da fi hajjar ayati alkarima ya dullu dilalatan wadiha ala sadr al-ma'nawi wa laysa al-maqsud qad'an al-adla wal adlat wal hijab al-hajiz kuma ya tawihi al-qafas as-sadri min a'da'in مثل القلب والرئتين وأو أوئية الدم الكبرى مثل الأور أو أوردي والشريان الرئوي والوريد الأجوف والوريدان الأجوفاني القلوي والسفلي والأوردة الرئوية والغدد اللمفاوية والقناة الصدرية والمري وين دي سورة دي أبن دي كسكين جلسيني إيه سو قبو بيني دبان دبان دبان دبان دبان to waɗannan su ne shi ne sadar in ƙur'ani ya faɗi sadar to wanne yake nufi ba kirji da yake ciwo a zo a mutum kamun kirji ko a masa wata allura ya daina raɗaɗi ba shi ne sadar to sai annafsu shi ma ita annafsu ita ma haka hajjatar islami da gazali an ce shi ne ba da gudunmawa a kai sai ce annafsu mushtarakun bai na ma'ani yana da tana da ma'anoni da dama ita kalmar nafsu da amma ahaduhuma yuradu bihi al-ma'an al-jami li quwwati al-kadhibi wa shahawati fil insan abinda ake nufi da nafsu shine al-ma'an al-jami wata ma'ana ce da ta kunshi wato ƙarfin fushi da ƙarfin sha'awa ga ɗan adam to shine nafsu ta kunshi fushi da nafsu kamar da ubangiji ke cewa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha kad ablaha man zakaha wa karhaba man dasaha sai ce ta ce kowa talkazab wa shahwa fil insan sai ce wa hadha al istimalu huwa al galibu ala ahli tasawuf mabota tasawuf su wannan suke nufi aka ce nafsu wannan da take dauke da fushi da sha'awa ita suke nufi take kokarin wankewa da Allah yuriduna bin nafsi al-asl al-jami' lis-sifati al-mazmuma abinda suke nufi su asalin tushen sufofi ababan zargi min al-insan daga dan adam wala budda min mujahadatin nafsi wa kasriha dole ne a yaƙi wata nafsa a kuma karya lagwanta وإليه الإشارة بقوله عليه السلام أعداء دوبك نفسك التي بين جنبيك mafi ƙarfin ƙiyayya a cikin miƙiyanka wanda ya fi komai ƙinka ko ya fi kowa ƙinka ko wanda yake a cikin magauta ya fi kowa shi ne nafsinka wacce take tsakanin haƙurƙuranka ita ce kuwatar gaza akwai fushi akwai sha'awa akwai kuma hankali sannan akwai ma'auni tana da ma'aune guda uku shi fushi yana da ma'auni na farko shine wato zero sannan daga nan ka ɗauko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sai ka dire a nan kaga zama kamar digital to in ka ɗauko ya zo nan to kuma ya wuce gona da iri man ka ɗauko 0 1 2 3 4 sai ya tsaya a nan ta ya zama tsakiya amma 5 6 7 8 9 kaga nan biyar nan biyar to ya zama wasu ɗuke to an samu abin da ake so amma in ya tsaya a wannan ɓangaren da zero to fajuri ne in ya koma nine shi ma fujuri ne so da aka ita wannan watil gaza in ta zo zero ta zo sufur na farko to ɗan adam zai zama jabanu matsorici kuma zai zama imma'atu da laraba suke salatu kun ma'an nasi imma'a ba larabe duk wanda zai zaga ya wulakanta sai ce hazar imma'atu hazar imma'a wato kudan garke din da garke kada da ba shi da ra'ayi so da ba shi da da wanda ya ga ana kauce din asana nasu asana wa yan fasada nasu fasada shikenan to ya zama wannan to in in bai aunu ba sai zama na kudan garke wannan abin nasu ya zama jaban to idan ya wuce ya kai naye to ya zama mutu hauwar sai zama ɗan ganganci duk inda wani abu ike da mai hankali zai dakata ya tunanin ƙarshensa shi ba zai ba kawai sai afka sai in ya faɗa ciki abu zai halaka shi shi kenan ya zo mutu hawir na farkon da wannan kila ɗarafai ƙasidar umuri zamimu da na farkon da na ƙarshen duk abin zargi ne amma wasu shine daidai yana zuwa tsakiya ya zama shaja'a shine sadaukantaka shine zai iya mallakar kansa lokacin fushi annabi alsana ce laysa shadidu bisur'a innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab fushi sai rike mallaki ka ba zai san wuce ko na da iri ba lokacin da wata fitina ta taso zai firgita sai ya nutsu to ya samu takawa in ya zo nan to haka ita kuma sha'awa ita ma in ta tsaya a zero din to sai ta kaciri sai mutum ya zama mai rowa mai ƙwauro in kuma ta wuce ta je can tara shi ke sai da musirif mai tsanna mai almabazzaranci to in ta zo tsakiya to sai ya zama iffa shine wasu walazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama shikenan sai ya ya zama daidai to nafsu kenan da ma'anar watul kadab wa sha'a sai kuma hankali shi ma idan ya ya gaza to sai bulhu izama sai bilhu ake kira shine dolanci da balidanci da daƙiƙanci ba zai iya gane komai ba idan kuma ya wuce sai zama shiɗiru mai sharri mai damfara duk inda ya da mutane ya haka sai caji sai kudi zai karɓi abin sai tafiyarsa kawai sai karɓi tafiyarsa to ya zama shiɗiru yanzu nan ya kulle kulle kulle kulle sai ya bulle ta sun kamar ramin kurege sai dai baku tawayoyi kamar yadda masu tatsuniya ke sa sai kura tawayoyi sai bar mutane a nan amma in ya zama a tsakiya da sunansa hikima Allah ce yutil hikimata man yasha wani yutil hikimata ga duk utiya khairan kasira to shi kuma in ya zama hikima shine yake sanin wato mahallin da za a dora abu da kuma lokacinsa ba zai yi abu ba a mahallinsa ba zai kuma a kan ba lokacinsa ba to wanda duk ya zama haka to ya zama hakimi wanda ba shi da wannan to hankalinsa bai kwasa ba yana nan kila ƙarfa ya kasar da umuri zamima to shine ne suke kira to shine mahallin tasawuf sufaye wannan suke duba dan a raba ta da wannan adaidaita ta kawai sai sala ce kada aflaha man zakka wa karka ba man da sa to sai yace wal ma'ana sani huwa al-latifa ita ma dai an-nuraniya shine wani haske na ubangiji da ubangiji ya sa haddafi hiyar insani bil haƙiƙa shi ita ce mutum ɗin sosai wahiyar nafsul insani wa zato shi ne mutum ɗin kansa da zatinsa sai dai ana siffanta ta bi a wasafin muhtalifa da sufufi iri daban-daban da hasu ikilafi a hawali ya ce fa'i za sakanat ta hata la'amuri idan ta nutsu ta shiru a ƙarƙashin umarni da Allah ya ba ta ya ce ibari ya cannusu ta yi kamar dabba ce wacce take ta ta zama a gori in cannusu sai ga ce shuru to in wannan nausin ta yi haka wa za ya lahal irtirabu sai juye-juye da canje-canje da firgici sai rabu da ita bai sai mu'ara da ta sha'awa saboda bijirewa da ta yi wa sha'awa to sun miyatin nafsul mutuma'inna ta ce ta ce a nafsul mutuma'inna ita ce ubangiji yake cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya yace wa nafsu bil ma'ana al awwali la yatasawwaru rujuha ila Allah ta'ala ita nafsu da ma'anarta ta farko waccan kuwatul gadabi wacce hawa ba hankali ba zai tsoranta za ta iya koma ga Allah in waccan ce ba ta dawo ba فإنها مبعدة عن الله ita nesa take da Allah wahiyar min hizbi shaitan tana cikin yan kulab din shaitan cikin rundunar shaitan take wa idza lam yatimma sukunuha amma idan ita ta farkon ita ce wadda bata nutsu ba ita ce kuwatul gazabi da sha'awa ita ce wadda su mutasawwifa suke kokarin rike ta ai mata saiti in ba haka ba aburiya ce yace amma ta biyu izalam yatimma sukunuha idan ta shute kawai a karkashin umarni bai samu ba walakin na hasarar mujaji alin nafsi shahawaniya sai dai kuma tana yaƙi da waccan da take son sha'awa wa mu'tare da tun alaiha tana kuma bijire mata sun miyatin nafsin lawama to sai ce da ita annabsin lawama da annaha talumu sahibaha inda ta kasirihi fi ibadati maulahu tana suka mai ita tana zargin sa wajen takaitawa sa wajen bauta mahalicci shine ubangiji yake cewa la usun bin nafsin lawama amma wa in tarakat al-i'tirada in tabar bijirewa take bijirewa sha'awa wa az'anat ta rankwafa wa sha'awa wa ada'at ta biyayya li mu'tadar shahawati ga ifan sha'awa wa dawa'i shaytani da abubuwan da shaytan yake so summiyatun nafsul ammara to sai kiranta ammara bisu قال تعالى اعتبارا عن يوسف او او امراه العزيز وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء sai ce wa kare juzu an yi kala al-murad bil amara bi su'i hiya an-nafs bil ma'na al-awwal ita ce dai waccan ta farkon da ake faɗa kuwatul gadabi wa sha'awa wanda mutasawwifa suke so ita ce wannan fa inna an-nafs bil ma'na al-awwal mazmumatun gayat az-zammi to waccan ma'anar abaz zargi ce hakikanin zargi wa bil ma'na sani mahmuda ma'ana ta biyu kuma ita ce la'ifa nauraniya wajen yake ta talakan nura min Allah to ita mahmuda da annaha nafsul insan ai zatuhu wa haqiqatuhu al-alima billahi wa sa'iril ma'lumat ita ce wacce take sanin Allah take sanin abin da ya kamata a sani to sai al-imam ibn qayyim hakita illa ta koyi surikin kansa ar-ruhu da yazo magana yace ma hi haqiqatun nafsi hal hiya juz'un min ajza'il badani shin wani yanki ne daga yankin jiki aw aradu min a'radihi ko kuma wani siffa ce daga siffofinsa wa hal hiya ruhu aw ghayruha to ya ta fadar wa'annan yace amma duk maganganun da yau na gazali su ne wanda suka zama wato karɓaɓɓu to sai ita nafsu din a cikin alkur'ani alkur'ani ya ambaci nafsu a cikin alkur'ani so 367 367 da ma'anoni daban-daban amma mafi linjaye ta anin zatar insaniya bisa fati al-muktalifa tana nufin gundarin mutum da siffofinsa iri daban-daban to cikin lafazin da ya zo akwai annafsu bi ma'anar insan in aka qur'ani ce annafsu mutum din tsoransa ake nufi shi sala ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa la taqtulu anfusakum wannan annafsu wato annafsu ma'ana halin insan sannan na biyu annabsu mana asalin hilka wato asalin halitta yasa Allah ce ana su taɓo rabbakun allazi khalaqakum min nafsin wahida sannan huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida sannan annabsu bi ma'anar ruhu wani lokacin ta nafsu tana maganar ruhi kuma Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mauta yake cika rawuka yayin mutuwa والملائكة باسدوا أيديهم أخرجوا أنفسكم wannan ruhi ake nufi to qur'ani sune ai magana da akan su 367 amma manyan ma'anar su ne wayannan guda uku wanda ya faɗe su alqur'ani sai a sai kuma ruhu shi ruhu shi ma yana da irin wannan shi ma dai wanda yi masa kokari ya ta magana shi imam abu hamid muhammad bin muhammad al-ghazali hujjatul islam littafin sai dai magana sharhu a ja'ibul kalbi ma ita da kankanta sai ce shi ruhu tudulakuli iddatu ma'ani ana tana idlaƙinsa a zuwa ma'anoni masu yawa wa ya ta'allaƙo minhu bi gardihi fil kitabi ma'ana yayi amma a cikin littafin ma'ana biyu ake so a ɗauka na ɗaya jismun laɗifun wato na jiki ne lallausa man ba'uhu ta jiwe filƙalib na jismani maɓuɓɓugarsa shi ne hororon zuciya ta fili da ake gani shi ne ruhu fayanta shirbewa su itil uruƙin tsawaribi ila sa'ir a jisa'il badani sai yake yaɗuwa a jiki ta hanyar uruƙ jijiyoyi wanda suka yaɗe jikin mutum ɗan adam dama kamar yaɗe kamar yaɗe jikin shi ko kuma garawuni da ya shiga jikin wajar ya nuhu fil badani wa fayadan anwar al hayati wal hiss wal basir wal sami wa shamin ha ala adaiha sannan sai dinga gudu a jikin ɗan adam kamar fayadan anwar al hayati fararar hasken rayuwa da hiss ji a taba kaka ji da gani da ji da gani da furshi da kuma ɗanɗano yanda ake ake shi ne yudahi faizanin nuri minas suraj yanda haske yake a jikin fitila ka kunna ba za ka iya kama hasken ba ba ka ce ma ruhu yake a jiki sai game dukkan ɗaki zina duk gashi ya yi ba ka iya kama baya ɗaya ba kuma za ka iya ware shi ba to haka shi ruhu daga cikin hororon zuciya haka yake wajiki to sai ce wal adibaw idza adlaku lafaz ruhi al murad bi hadha ma'ana idan likitoci suka ce ruhu wannan suke nufi wa huwa bukharul labih anda jaru hararatul qalbi wani tiriri ne bai laushi wanda zafin zuciya take kadawa ita ce take samar da shi shi ma gazali ce ba wannan ne abin nan dinmu ba ba shi muke magana ba baya magana akan wannan amma abin da yake magana shi gazali ita ce ladifa yace man nawraniya al-ladifa al-alima al-mudrika min al-insan shi ma wata haske ne na ubangiji tattausa ita ce al'alima wacce take sani almudrika mai riskan abu daga insan shi ma kamar yadda zuciya take shi ma haka wanda zai arada wallahu bi qawlihi qul ruhu min amri rabbi wa huwa amrun ajibun rabbaniy ta'ajjaz aksar al-uqul wal afham an darki haqiqati eh haka yace ko subhanallah mm to wayannan shine ma'anan ruhu da kalbu da nafsu da sadaru eh shine to sai kuma shi ruhu din fil qur'an ya zo da ma'anoni daban daga ciki akwai alqur'ani in aka qur'ani yace ruhu ina nufin qur'ani wa kazalika wahayna ilayka ruhan min amrina hagani yunazzil mala'ikatu birruhi min amrihi hagani to wannan abin na qur'ani ake nufi sannan na biyu aka ce ruhu ana nufin wani mala'ika mai girman jiki ubangiji yake cewa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu safa wani mala'ika ne babban gaske mai girma shine ruhu ana sannan na uku ruhu ana nufin mala'ika jibrilu alaihi salam nazar bihi ruhul amin ala kalbika kaga nan jibril da ake nufi sannan arsalna ilaiha ruhana fatama salalaha basharan sawiya a kisana na maryam tanazzalar mala'ikatu wa ruhu fiha shi ko na lailatul qadri ko ruhun mala'ika jibril da ake nufi sannan na hudu in an ce ruhu ana nufin wahayi da Allah ya annabawa yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi li yunzira yawmat tala sannan na biyar in an ce ar-ruhu ana nufin abin da shi ne rayuwar ɗan adam take ciki shi ne yake cewa wa ya salo na ka'anin rohi wale rohu min amurin rabbi ma hiya turihi wa kunhuha ba wanda ya santa sai Allah sannan na bakwai in aka ce a ruhu ana nufin ƙarfi da sabbata da samun nasara wadda Allah ke taimakon bayansa da ita muminai sai ce wala'ika ka taba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin minhu al-quwwatu was-sabatu wan-nasr sannan na takwas shine Isa ibn Maryam annabi mu Isa alayhi salamu shi ma in aka wadi ruhu ana nufin shi na innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wannan suna daga cikin yadda ƙur'ani ya amfani da shi shi kuma ba irin yadda su wa'ancan likitoci da masu bincike suka yi ta magana a kai ba wannan shi ne ruhu to amma su kuma ulama usuluk sai suka ce da nafsu da kalbu da ruhu su ko sun ta'alluki ne da hadisin jibril alaihi salam ya zo ce da annabi alaihi salam a kabirni anil islami sai annabi alaihi salam ya ce al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tutiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujja baita in salata ilaihi sabila to musulunci kenan to duk lokacin da mutum ya tsaya akan martabar musulunci to abin da yake da shi sunansa nafsu shine nafsu duk wanda aka ambata masa nafsu yana kan martabar islam to in an je na biyu martaba ta biyu yace aka birni anil iman ba ni labari mai imani sai annabi alaihi salam ce an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi to idan mutum ya kai ya fita daga martabar imani ya shiga martabar musulunci ya shiga martabar imani to wannan sirrin nasa sunansa kalbu yace suka ce da kalbu da nafsu da kalbu da ruhu da sirru duk abu ɗaya ne an ba shi sunaye ne amma sai in ka shiga wata martaba to sai karɓi wancan suna sai samu wata siffa in ka shiga wata martaba sai karɓi wannan suna karɓi wata siffa daga ran da ka siffanci da imani ka haura martaban musulunci dan shi musulunci abin da ake iya gani a fili ne kuma shari'atul islami waludatun bi da zahiri take aiki ba ruwan kowa daga wannan shi yasa annabi alaihi yake cewa umirtu an uqatila nasa hatta sannan akwai kuma zafi sannan akwai firgici za a nuna wa mutum aikinsa in ba mai kyau ba ne aikin zai zo da mummunar kama da mummunar kama da kuma ishara ce akwai abin da ya fi haka da tafi har sai ta kai mutum ya tambaye shi wannan mutum mai wannan mummunar kama da kuma albishir na sharri yana tafi bayan wannan wane ne kai sai ya ce da mutum aikinsa ne da iya a duniya mara kyau kuma sai ya ƙara da kalmar la yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa shi in wani aiki sai ya ƙara da tsarkake Allah daga zalunci duk abin da mutum ne kawai shi yi to sai ya gaya masa kuma zai zauna da shi ila wani kiyamaci sai a busa kaho sannan sai a buɗa ta turo masa ziga zigin wuta ta dinga bukuso masa kuma tare da wari da hayaki ta yaji inga to masa tashi kiyama sannan abin da ya fi jin tsoro a duniya Allah zai juyar da aikin ya zama irinsa in mai tsoron maciji ne sai a mai da yi mai bukatar kumurci ba inda za shi yana tare shi tashin kiyama in mai tsoron mahainiya ne sai a mai da shi in mai tsoron kyankyaso ne in tsoron kadangare sai a mai da shi wannan ya dinga firgita shi ba kuma wanda zai shiga ya karbe shi a nan duniya mai alaƙe mu a nan duniya mutum zai aikin da ba zai samu wannan ba to wannan shine in kuma akwai bashi sai a cire likafani nan ba za a mutum azaba da wannan likafanin na shari'ar annabi alaihi salamu sai a cire sannan a kukumce mutum kuma hana shi kwanciya haka zai zauna har sai lokacin da wani ya biya masa in yi sa bai sa a tashin kiyama ya tashi da wannan kuma jabinar kiyama a kwashe ibadinsa a biya wancan shi kuma daga wannan kuma sai kara tafiya kuma umuhu hauya Allah kiyaye to shine azabul qabr annaba sai ce in kafiri ne za a hada shi da wata gansheka ita kuma wannan gansheka annaba sai da za ta yi busa a duniya fu so tsaya tutturan kasa ba tsoro da ya sake fitowa in ta busa ne tak a duniya babu wani inda za ka ƙara shuka ta fito to ita ce za ta zo a kullum sai ta sare shi so casa'in da tara har tashi kiyama ka za ta dinga shi aka ce mai yasa annabi alaihi ce casa'in da tara aka ce ya faɗa ne saboda allah yana suna guda casa'in da duk bai yadda da su ba to da haka za ta gaba sa azaba saboda wannan Alamin Allah ya ce na na na na Aisha da ta ce ba taba jin wata rana ta fito ta faɗi ba annabi sai bai nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabari ba ita ba salihi ba ba fajiri annabi sai da akwai wanda zai kubuta daga azabar kabari to da Sa'ad ibn Mu'az ya kubuta radiyallahu anhu shine sayyidul aus shi yaje badar shi wa annabi rana da sai yace suburun inda liqa suburun suburun inda harbi subutun ko ko abin nan subutun inda liqa shi yawan ya shugabanci ausu a badar amma annabi shi bai fita daga zaba kawari ba wuri ne mai hadarin gaske lokacin da za a binne mahaifiyarsa yana Ali da Jalahu an Fatima bintu Asad ana wasu to ita ta rike shi tun yana shekara takwas kuma ta musulunta sai da ya dauko rigarsa mai albarka zai ta yi mata likafai sannan ya shiga cikin kabarin ya kwanta ya fito saboda ai maganin wannan hadarin gora shi ne ta kubuta inna lillahi yasa in ka je makabarta ni bana ganin ramu ba ruwa na san meye gora sai ga mutane a gurin suna ta maganganu mutum na buga waya ni ne kaza mun to makamarta kamar gurin wasa wannan gurin mu da muka je muka kai shi mu Allah yake so ya ga zukatan mu mun karaya mun san wannan gurin ba na wasa bane shi tasa ta kare ya shiga hannu mu ne za mu yi ta magiya ubangiji ya saurare mai takaita masa amma sai zama mutumin yau ba shi da gata so da yan wasu da suke dare ba su damu da shi ban ya mutu abin da yake gaban su daban sun sun kai shi kurin Allah Allah suke zana ta hayani ana ta surutu amma hadari ne da wannan rabu ana sai shiga ciki haka yi mahaifiyar na na fa Aisha da shi ta ma sai da ya shiga kawarinta ya shiga ya kwanta ya fito ce a sata saboda a yi maganin hadarin gora Allah ya Allah yawan mutane da dama wannan Allah zurbu jadi ne shi ma a tabuka ba ya tafi ana wannan amma da irin su aka yi masa wanka anar su bai yadda an sa shi a kabari ba alai sunan sai da ya shiga kwanta ya hutu ya ce suna bakar kai za ka sa shi da ya ɗauko shi ya haka yana zira shi sai annabi alai salamu ya ce allahumar da anhu inni an huradi Allah ka yadda da shi na yadda da shi shi ke ne ya kubuta haka ma kanya sai ce na'imuhu sai kuma ni'ima ni'ima shine mutum ya shiga a tausasa masa wajen tambayar wadda zai iya ba da ansa cikin kankanin lokaci yana bayarwa sai su shi kenan za ka kwanta ka yi bacci sai a buɗe kabarin kamo saba'in tsawo da faɗi sai a buɗe masa kuma iya kwandishin ta aljanna sannan masa gidansa gashi can Allah Allah yake tashi alwut a tashi iyama don yi tafi gidansa amma ya kwandishin tana horo masa sai kwanciyarsa ba shi da kowace irin matsala to nan ni'ima ce Allah samu na daga ciki sai ce ka ba asil hashari kama kuma tashi na alkiyama shi ma wajibi ne za a yi shi ya gulya adalci sun bi taƙiƙi an adamin wakila an tafriki ina ga kamar dare ya yi tare da wajen abu ta sai mu bashi wancan ya cinye sai mu sake dawowa waje ka ba asal hashari saboda ya adalci sun bi taƙiƙi an adamin wakila an tafriki shi ma in su karance karance ne wajen jiki an tashi da da shi sanin mahadai ne lakin zarki la kusa ila anbiya wa man alaihim dussa wanda aka lissafi annabawa da wanda nasi izo wanda ba sa gamuwa da matsala a kabari to su ne za a lissafa su su kuma Allah ya suna mafaka wannan wato matsalar mu a yanzu wannan abin ko bai zo mana ba sai kuma wuce ba kuma yana tafi shi sa ubangiji sun tare shi da ya allazina amanu ta wallah wal tanzur nafsu ma qaddama ligadi kowane mai rai da yake numfashi ya lura me ya gabatar saboda wannan gurin ban an fasa kokan mutum lokacin za a tashi a kabari me ka gabatar dan shi wannan duniya homa homa banza ce mutuwa tana zuwa tumbuke mutum take inda ake tumbuke tsoro a cire shi har sai wasa ka zace wa mutum ba abin da za ta rage nasa to can zai tafi sannan kabari abin da yake cikinsa an kasa shi goma mutuwa duk bala'inta ba ta kai ɗaya bisa goma kabari ba ta kai ba duk ɗacin ai ba abu sannan na isharar su ce ba ta wajen wata rana ba ba da annabi alisu bai nemi tsiri a gona daga azabu kabari ba to ba mai neman wannan abinda yake damu mutane cewa ni ba zan iya talauci ba duk kudin wanda ya zo guri na shi zan yi ba zan bar ƴaƴana cikin abin nan ba yaushe mutum wannan na gaban sa bai zo ba bai wuce ba ya tsaya na hawa amma yana wani abin da in ya rayu ba shi ma wani abu zai dame shi bai san ko abin da Allah zai ba shi ba sai ya bari yana gaban nan to wannan shine a gaban mu kuma duk wanda eh ya je ya buɗe burjinsa ya samu lemo shi ya zuba in ya buɗe randarsa ya samu ruwa sha shi ya saka to duk abin da mutum zai kara a kabari shi zai shi zai yi da kansa shi zai da kansa rayuwar yau da gobe da tashi da muke kwa da komowa ita ita ce za mu yanke kanmu nau'in mutuwa uku ƙarshen suratul waƙi'a ta faɗi mutuwa iri uku ce akwai ta ashabul yamini akwai ta muqarrabuna ta akwai ardalunal mukazzibuna mutum shi zai rayu wanda zai yanke nan da zai mutu ya da me zai kare shi sa Allah ce wannan zannar su ma qaddamal ligadi ka auna me kai saboda wannan gaba sannan in an zara ran me kai bayan an mutu bayan mutu an fasa hukan mutu shi mutum zai yi kyau kansa abin da zai samu a kabari sannan aka tashi fitowa daga kabari mutum shine zai wa kansa abin da zai tashi da shi ba ruwan Allah ana tashin kiyama Allah zai bai kansa ya ce la zulmal yau ba zalunci kowa abin da shi zai gani sai za ka Allah ka taimake mu Allah ka farkar da mu wala ibn salih tusuri yana ce annasu niyamu mutane dubbaci suke baccin kasa haddasa leba wa idza matu intabahu sai an dauke ran mutum zai farka wa idzan tabahu najim idan suka farka kuma za su yi nadama wa idza nadimu la tanfa'uhum nadama in suke da nasan ko za ta yi amfani ba a wannan lokacin a yanzu ake son mutum yana tangaran ganye farka ya rabu da abin da yake na karyar rayuwa da ake ɗauka a ɗora a yanzu nan shi ne Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu